بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا muke magana safiya ce ta lahadi yau muna ashirin da biyu ga watan shawwal jiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina na da alif dari hudu da arba'in da shida wacce ce daidai da ainihin wato ashirin ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci na mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke zuwa yin wanda samina ta من الشمل كراتها في كتاب كتاب عشرة النساء والنفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na talatin da tara a cikin yariyar karatu wanda littafi kuma idan jama'a ba su manta ba muna nan ne a ƙarƙashin babi da malam yake mana magana dangane da abin da ya shafi yadda ake samun ciki da kuma yadda ake samun ɗa namiji da kuma haihuwar ya mace ya so da yawa za ka tadda kamanceceniya wajen uwa da uwa ana samun ainihin wato a fifiko wani lokaci da ya fi kama da mahaifi ko dangin mahaifi wani lokaci da ya fi kama da uwa ko kuma dangin mahaifiya kowanne su guda biyun nan yana kasancewa daga cikin ainihin wato abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yi wato kaddara mun karanta hadisi na dari da tasa'in da tasa'in da kuma 192 da 193 ko eh kuma waɗannan hadisai ne waɗanda suke ingantattu suna cikin sahih bukhari wasu suna cikin sahih muslim da sauran ainihin wato littafan malamai da suka wallafa ne littafan hadisi Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi zan so mu yi hadisi na ɗari da casa'in da biyu kafin mu ƙara koma wancan babin saboda mun ɗan kwana biyu da karatu ko eh an ɗan kwana biyu bara da yi muraja'a saboda karatun ya ɗan yi sanyi hadisi na ɗari da casa'in da biyu a wannan nuska wacce malamin malam Ibn Ibrahim al-Salafi yayi wa hadisi Allah ya saka mishi da alheri مالك قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فسأله عن أشياء إمام النسائي رحمه الله تعالى ishmal ibn isma'il ibn mas'ud ya karanta da shi wannan hadisi shi kuma daga malamin sa bishr ibn mufaddal shi kuma daga malamin sa shine humayn shi kuma daga malamin sa shine anas ibn malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda anna abdullah ibn salam yace lalle abdullahi dan sallam ɗaya daga cikin yahudawa wanda ya musulunta a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam balaghahu maqdamu annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya same shi zuwa garin Madina to me ya faru فسأله عن أشياء سي عبد الله بن سلام يزورنا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم جمد وتأبوا فقال سي عبد الله بن سلام يمشي إني سائلك عن ثلاث زن تنبيك جمد أبوا وجاء لا يعلمهن إلا نبي باب وان ليس النبي sai ce ma awwal ashraf as-sa'a menene farkon alamomi na tashin al-qiyama wa ma awwal ta'amin ya'kuluhu ahlul janna kuma wani abinci ne farkon abin da 'yan aljanna za su fara ci idan sun shige ta wa ma balul waladi kuma me yasa da yanzi'u ila ummihi wa ila abihi wani lokaci yakan yi kama da mahaifiyarsa wani lokaci yayi kama da mahaifinsa kaga tambayi guda nawa kenan guda uku wanda Abdullahi ibn Salam yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbarani bihinna jibril alifan ɗazun nan jibrili ba ni labarin waɗannan abubuwan da ka tambaye ni faƙala sai ya ce faƙala abdullahi bin salami sai abdullahi bin salami ya ce zaka aduwul yahudi min al mala'ika shi wannan mala'ika jibrili shine makiyin yahudawa a cikin mala'iku eh cikin mala'iku Allah shi jibrilu shine wanda suka fi tsana suka fi nuna kiyayya gare shi فقال tunda shi ma malamin Yahudawa ne faqala sai ya ce amma awwal ashrab as-sa'a amma dai farqan alamumi na tashin al-qiyama fanar wata wuta ce تخرج من المشرق إلى المغرب wacce za ta fito za ta fito daga mafitar rana shine can ainihin wato gabashiyar duniya yankin china su ne suke ina suke yankin gabashiya idan mashirki in ta zo kuma za ta ratsa sai ta tsaga europe ta fita ta ceta duniya gaba ɗayanta mun gane wannan wannan abu kuma ya jima ya riga ya faru an gane wannan tabbas wannan abin ya riga ya faru kamar yadda malamai suka ba da labari da malamai suka rubuta tarihi na ainihin wato duniya baki da irin su ibn kafirin a littafin sa al-bidayat wa nihaya da irin su menene al-imam qabari a cikin littafin sa tarihul muluk wal umam da su ibn asakir da sauran malaman tarihi dai sun wallafa sun wannan bayani cewa wannan abin da manzon Allah ya faɗa lalle tabbas ya riga ya abu mun gane wannan ko to me ya faru sai ya ci gaba da cewa wa awwal ta'amin ya'kuluhu ahlul janna abincin farko da ɗan aljanna za su fara ci idan sun shige ta fada'idatu kabid hut za su fara cin nama ne na ainihin wato hantar kifi an gani hantar kifi shine abinci na farko da dukkanin 'yan aljanna za su fara ci idan sun shige ta da shi za a tarbe su Allah ka samu su malam aljanna akwai shagali akwai cin daɗi Allah ka tada za a ci wannan daɗi amma kaga a duniya ai ba da mu da hankali kifi ko tunda wayo ci za ka ce ka tsanuwa ci ko wani ma an sa ta a mai ko an sa ta a miya ta gargaje ya amma duk abin da kaji an yi labarin na duniya an yi labarin na aljanna to ka gane na aljannan nan ba iri ɗaya bane da duniya na aljanna ba iri ɗaya bane da duniya na duniya kawai sabbul ake baka amma asalin madaran abu yana nan gidan aljanna game da manzon Allah kuma sifanta فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما ليش قبل الشواء فزائدتك بنحوت أبن درس فارتي شيني ناما أيهم وتهنتر كيفي فأما الولد وأما شكمته فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه إذا مني كان نجي يرجع نما تشجوا نزع إليه تسيدا يلي كمال مهدي وإذا سبق ماء المرأة إذا كما مني آمشي يرجع نمجي زوا نزعت الشبه sai kamanceceniyan ya kai zuwa ga ita uwar sai ga ɗan yana kama da mahaifiyarsa ina fata an gane wannan to amma a wannan a wannan bangaren kafin mutu wannan wurin hadisi da muka ta na baya kuma akwai bambanci a ko ko babu dalilin yasa ce a dawo baya kenan kaɗan yawa ta yi mana bayani ai kana na kai karatun ka manta wato Allah ya yi maka. Na, ina da ina bacci ko? Eh, wani bayani muka yi? Eh? Ya manta, eh ga Mala baka zai tuna? Za ka tuna bayanin da muka yi? Na? na maganin kamanceceniya tsakanin namiji da mace nan e mun yi bayani yanzu cewa idan maniyin ɗa namiji ya riga zuwa ɗan zai yi kama da wa mahaifi idan kuma na mace ya fara zuwa zai kama da wa zai kama da ita mahaifiya sai muka ce amma akwai kwangaba kwan baya a hadisin da muka karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayani yayi wani bayani yayi cewa yayi idan maniyin namiji ya fara zuwa da yawa ya riga na mace zuwa an gane wannan sai dan ya zama namiji kuma kaman sai ya zama na mahaifi idan maniyin ya mace ya fara zuwa kuma ya fi yawa sai a sami mai mace kuma kamancece ne da wa mahaifiyarta Allah ya mun gane wannan karatu mun gane kuwa sai muka ce kuma a bangare na biyu idan maniyin ɗa namiji ya rigayi na matar zuwa Allah ya kaddara za a samu ɗa sai a samu ɗa namiji idan kuma ya zama a lokacin kuma sai aka dace maniyin mahaifiyar ya fi yawa sai ya zama an samu ɗa namiji amma kuma yana kama da wa mahaifiyar mun gane wannan misali kuma da za a samu sai ya zama maniyin ɗa mace ko na mahaifiyar ya rigayi na mahaifin zuwa sai a samu ne a sai a samu kyamashi an gane wannan idan kuma ya zama na mahaifin ya zo daga baya amma kuma ya fi nata yawa sai ya zama kaman ya yi kama da kama da mahaifin sai a samu kyamashi amma mai kama da babanta Allah ya samu gane karatun nan shi za shi mu dan dawo da karatun baya dan mu gane karatun na akwai wani bayani da zan zo in yi in ba wannan bayanin ba za ku iya ganewa ba yanzu a rage wannan a rage wannan to shi kenan tsayi to mu tahi qala abdullahi bin salam yace ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah lallai na shi da cewa babu abin mutalisa gaskiya sai Allah kuma lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne manzon Allah ne qala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah innal yahuda qaumun buhtun lalle su yahudawa mutane ne masu bala'in kagen ƙarya mutane ne makayyata ya inana kuma suna da bala'in kage wajen zance fasalhum anni qabla an ya'lamu islami idan sun zo wajenka da Allah ya guda wannan ka tambaye su game da ni ka ce musu wane ne ni kun ga zance kuwa ka tambaye su halina wani irin mutum ne ni a cikin su mutumin kirki ne ni ko mutumin banza ne ni an gani ka tambaye su shaida me suka sani game da ni amma duk da ba san na musulunta ba ka tambaye su faja'atul yahud sai yahuda ta wajen manzon Allah fa qala sai manzon Allah ya ce da su ay rajulin abdullah ibn salam fikum wai wani mutum ne a cikin ku ake cewa abdullah ibn salam qalu suka ce khairuna kai wannan mutumin kirki ne a cikin mu mutumin kirki ne mutumin alheri ne malam wa bin khairina kuma dan mai kirki ne a cikin mu ma'ana babba ne mutumin kirki ne kuma dan babba ne mahaifinsa mutumin kirki ne a cikin mu an gani wa afdaluna suka ce kuma mafi cikin mu ne yana daga cikin manya-manyan cikin mu babban malami ne wa bin afdalina kuma yana daga cikin ɗan mafificin cikinmu ma'ana mahaifinsa babban mutum ne babban malami ne a cikinmu faƙar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su a ra'aytum in aslama abdullah bin salam to kuma ni labari da za a ce abdullahi dan salamin ya musulunta fa me za ku ce game da shi قالوا سكشي أعاذه الله من ذلك ألا يتوق ألا يتيع يا مسلمتا إن فتاة قال إيه سبب فاتا تماني شيئي يا مسلمتا نيتا saboda yahudawa mutane ne waɗanda suke su ba wai jahilai ba ne sun sani amma akwai danni sani su ne al-maghdubu alaihim inji manzon Allah an gani su ne wanda Allah ya yi fushi da su saboda su ba sa aiki abin da suka sani sun san abin da zalunci ne amma za su kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba sa hana duk wanda zai aikata wani mummunan aiki a cikin su an gani kuma suna sani suka ce jab أعاذه الله من ذلك أو أيكو ألا يتريشي ده مسلم ده فأعادها سيوزن الله يقار ميمي تابس شوى يا كتي غني كمان لاباني إن لا الله زي حتى تبنش ينباوى الله ني مسلم تفا فقالوا مثل ذلك سيتقار ميمي تئر ونن ذنشي دواء da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su akai fa kharaja alaihim abdullah ibn salam sai abdullah ibn salam ya fito ya zo da yahudawa gashi ga su fa qala sai abdullah ibn salam ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah shi na shaida babu abin da ta cancanta da gaskiya sai Allah kuma na yarda cewa annabi Muhammad manzon sa ne to fa qalu sai suka ce sharruna matsiyacin cikin mu wa bun sharrina dan matsiyacin cikin mu kaga nan an canza ne an canza shaida daga sama ta koma ƙasa yahudawa ke yahudu tuba babu an gane wannan ayi wata naqasuhu suka dinga faɗin maganganun banza cewa ai kaza ne misali ya ce ai mashayin giya ne ai mai cin amana ne ai mari gaskiya ne ai kaza da kaza ne wai saboda shi manzo Allah ce to mu ma ba ma san ta musulunci da manzo Allah ya kyamace shi to amma manzo Allah ya san su waye su kuma shi ma ya gaya masa cewa mutanen banzai ashe ya halatta idan wani yazo zai ba da shaida akan kasa mutumin banza ne zaka iya cewa aje a yi tambaya game da ni misali neman aure ka je yi aje a tambaya game da ni amma a dangina idan aka tambayi wani da wani za su faɗi mummunan magana a kaina in ana son gaskiya ne a ji a tambayi wani da wani ya halatta kai haka me yasa saboda waɗancan za su yi ɓata ma gari ko za su yi ɓata ma wasa kai kuma ka riga ka gyaro ta malam kawai da an zo sai su buga ta oba shi ke nan kaga an samu matsala da ka jama'a kun ji wannan zancen Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin da ka jama'a kun ji wata naqasu suka dinga tauye mutuncinsa suka dinga cin mutuncinsa suna cewa ai mutumin kaza ne ai ba shi da kaza ai waya mutuwa ya tashi fa qala sai manzon Allah ya ce hada kuntu akhafu ya rasulullah wace sai Abdullah bin Salam ya ce hada kuntu akhafu ya rasulullah ya manzon Allah wannan abin na ji tsoro mun gane wannan saboda kada a zo a ce maka ni mutum banza ne ka ɗauka cewa haka ne don su mutane ne makaryata jama mun gane wannan ashe kaga hatta wajen kafa shaida ana son a samu su wane ne mutane kirki ma'abuta adalci ba ma'abuta zalunci ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ashhadu zawai adilin minkum ku shaidar da ma'abota adalcin cikinku wa aqimu shahadata lillah kuma ku tsayar da shaida domin Allah zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir to jama'a ku bi wannan hadisi zaka jama'a wannan hadisin karin bayani ne akan wancan hadisin da muka karanta ainihin wato a baya wanda a baya yahudawan ne suka zo suka tambaye ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dashi za ka sai mu shiga ba ko sifatu ma'i rajuli wa sifatu ma'i mar'a sifar maniyin ɗa namiji da kuma sifar maniyin ƙyamashi wannan jama'a yana da muhimmanci musan wannan karatu an gane kuwa maniyin ɗa namiji za mu zo miji fari ne ƙal an gane duk lokacin da kaga maniyin ka ya canza ya koma ruwan ƙasa-ƙasa ko ya koma kalan yawu ko ya koma ruwa-ruwa to ka sani baka da lafiya ka je ka nemi magani in ma baka yi aure ba ka je ka fara neman magani tun kafin kai ne ka yi aure ko kana yawan ganin farruwa na fita a gabanka to ka samu matsala cutar sanyin da ke kama al'aurar ɗaya namiji tana da girman tasiri wajen ragargaza jikinsa gaba ɗaya shi na ke ma low sperm count za wa ya gani ya sami maniyinsa ya yi ne ya yi ƙasa yadda ƙwayar halittar da ke jikin wannan maniyin ba za ta iya tasiri wajen haihuwar ɗa ba wannan jama'a yana daga cikin dalilin da ke sa a samu a samu rashin haihuwa da izinin Allah amma saboda menene saboda wata matsala ta musamman amma kuma game da haihuwa jama'a ana iya zuwa a sami maniyin ɗa namijin lafiyar kalau mani ya mace ma lafiyar su kalau akwai ƙwayar haihuwar amma kuma akan ba za a haihu ba shi ma wani ne wani ikon Allah ne kuma daban mun gane wannan to amma shi ma din yana iya zuwa da dalili daga cikin dalilan jama'a akwai matsala ta shedanu shedanun aljanu sukan taka rawa kwarai wajen rashin samun haihuwa da kuma wajen lalacewan abin da ya shafi ainihin wato mani na ɗa namiji ko na ƴa mace ya so da yawa idan namiji yana fama da matsalar ashiqa misali namiji yana yawan mafarkin mace tana saduwa da shi ba wai aure ba aure tsakanin aljani da da mutum babu wannan shari'a ta tabbatar da wannan amma ta hanyar fasikanci ita shedariyan aljana tana iya ganin wani mutum namiji sai ta dinga zuwa mara mafarki kai wani ma tana iya zuwa mishi ido da ido kamar mace ce ta gaske kuma in ta zo zai ji duk irin abin da ake ji na saduwa ana samu ko ba a samu ana samun irin wannan to yawanci namijin ya samu irin wannan matsalar za ka tadda yana fama da matsalar sanyi da matsalar kasancewar gaba da matsala irin ta ainihin wato fitan farin ruwa da gabansa da abubuwa irin waɗannan ana iya samu kai har da barkacewar hankali wani lokaci da rashin kan gado duk ana samu idan ka samu irin wannan yana jan lalacewar mai haka nan ɓangaren mata su ma idan mace tana da aljinnul ashir irin wannan aljanin soyayyen da ke zuwa mata a mafarki su yi mafarkin saduwa ko mafarkin haihuwa tana yawan mafarkin haihuwan jarirai ko tana shayar da 'ya'ya jarirai duk waɗannan alamu ne da cewa ita matar ba ta da lafiya an gani to shi shaɗanin aljanin galibi irin maniyinsa da zai zai sa a jikin al'auran mace to galibi cuta ne tunda jinsin ba ɗaya ba ne mun gane wannan don haka sai ya zama ya kai ga wannan maniyin nasa ya lalace an gane ba zai yi tasiri ko da namiji ta lafiya kalau ba zai yi tasiri wajen samun ainihin wato haihuwa ko juna biyu a lokaci guda ba an gane wannan to kuma ana iya samun matsala dama cewa maniyin ɗa namiji lafiya kalau maniyin ya mace lafiya kalau amma shi shi ɗarin aljanin sai je ya kulla bakin mahaifan don haka duk saduwan da za a yi tsakanin miji da mata maniyi idan sun haɗu ba za su iya kaiwa zuwa ga mahaifan ba ko dai ya kama ya kulle da wani abu ko kuma ya kulle wani sihiri sai ya ajiye a wannan wurin wannan ina faɗa mana experience ne ba wai dan mun gani da ido da ido ba amma sun shi da ke faɗin irin makicin da suke kullawa a irin wannan yanayin kuma za ka ji su kansu mata suna faɗin cewa dama suna sukan ji wani abu kamar a kofar mahaifansu kamar a tushe yake mun gane wannan kuma cikin ikon Allah idan aka ba su magani aka samu warwarewa a mutuwa ko sun samu haihuwa sun haihu to kaga wannan wani abu ne wanda tajriba ne experience ne yemi ya tabbatar da shi to idan ka kana da matsala irin wannan ko kina da matsala irin wannan tashi zaki ki nemi wanda mai maganin da ya san irin matsalar ki ko ya san irin matsalar ka sai a nemi maganin da ya dace da izinin Allah sai kuma a sami abin da ake nema Allah ta'ala ya samu dace wannan ma ta gefe guda wannan bayanin ya kare bayani da biyu sifar maniyin ɗa namiji kamar yadda muka faɗa ruwa ne mai kauri kuma fari ruwa ne mai mai mai kauri kuma fari kuma shi yana tunkuɗa a lokacin fitansa yana tunkuɗan juna an gane wannan ai duk wanda ya san wannan yana tunkuɗan juna haka wannan ya biyo bayan wannan wannan ya biyo bayan wannan haka yake fita to na mace shi ma haka yake shi sa lokacin da ka sadu da iyali sai ka ji alamun cewa kafin da mani amma ba tunkuɗa nan ma matsala ce nan ma kana da matsalar damuwa imali yanzu kana da matsalar post enlargement an gane kana fama da almaradul prostata ko wani abu makamancin wannan an gane ko maradul bu'atul jinsi ɗaya daga cikin rashin lafiya wanda ke kai ga samun rauni na al'aura Allah ya tsare mace da ko gonoriya ko syphilis ko abubuwa da suna nan cutukan iri daban-daban mun gane wannan to wannan kenan shi kuma na mace ruwan mani su kuma ruwa ne wanda yake fatsi in muka ce fatsi ina nufin rawaya in muka ce rawaya muna nufin yalo yalo ba wai yalo tsantsa ba amma dai ya fi karkata zuwa ga mai kamar ruwan kalwa idan ka buɗe kalwa aka ɓare ya ya abinci yake yalo yake ko amma ba yalo wanda yake mai ba irin yawwa light yalo ne ba irin yalo bane wanda zaka ce yawwa to haka yake shi kuma amma shi ma ba shi nasu kuma bai da kauri nasu ruwa ruwa ne saboda rauni irin nasu mu kuma namu mai mai mai kauri kaga tun anan wani da zakaru kal'unta an gani sannan kuma su ma nasu yana tunkuɗa a lokacin fita kamar yadda namiji yake jama'a ba wani bambanci ba bambanci a lokacin da namiji zai fita irin wannan jin daɗin da wannan yunƙurin duka mata na yi maza ma suna yi daga a nan ɓangaren yanzu ma ana samun wata matsala shi za ka da su ma matan gaba ɗaya sun samu matsalar ɗaukewar sha'awa gaba ɗaya ko da yanzu zai sadu da su ma ba su ma san sun kawo ba ba su ma ba su kawo ba su sani ba tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa idan an samu saduwa ko idan ta kalki tanani wajaba al-ghusl idan kaciya biyu suka haɗu wanka ya wajaba to in ba wannan ba san komi ba to su ma akwai abubuwa da dalilai da ciwuka iri-iri waɗanda ke kawo musu wannan matsalar ba magana da kisan ce zumi ke ba nan mun gane wannan muna bayani ne akan wannan shi ma in kina da wannan matsalar baki da lafiya sai ki tashi neman magani domin idan mace aka waye gari ta zama haka tsakani ga Allah babu yadda za a mijinta ya zama da shi ita kadai ko bai yi ƙara aure dole ya ƙara aure saboda me akwai wani nau'i na rashin kamala na jin daɗi a wajen tarayya duk wani namiji ya san wannan haka ne shi ma namijin da zai zama gaba ɗaya bai da sha'awa ana samu ko ba samu nan ma ana samu ita ma macen zai wahala ta iya zaman aure a ƙarshen wannan namiji saboda me ita ma zai wahala ta iya samun gamsuwa to dai duk irin wannan idan an samu irin wannan matsalar jama'a sai a tashi a nemi magani a kuma yi abin da ya dace da izinin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ma anzalallahu aha dan illa anzalahu dawa babu wani ciwo da Allah ya saukar ba ya zama masa da mene magani in ji manzon Allah sai ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dashi jama'a kun ji wannan kenan abu na biyu duk masu ilimin gado da sanin ya kamata da bincike kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan maganar jama'a babu wanda ke da ilimi akan yadda ake samun haihuwar ɗa namiji da haihuwar ya mace duk ci gaban turai babu wanda ke da wannan ilimi babu in ma ka ji wannan maganar sai dai wasu ne suka saci ilimin suka sa wani duk daban suka ƙarya amma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani malami da ya san wannan karatun a malaman turai ina fata an gane duk da kaga yahudawa suna da shi amma wa ya faɗi wannan Allah subhanahu wataala kenan tun kafin ai bincike in dai malami bincike ne haka kawai ba zai iya gane wannan ba kenan sai dai da ya zo ta hanyar mene wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayani to kuma su yahudawa Allah su guda duk abin da ke littafin su riga sun lalata shi shi yasa ce kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai waya a samu wannan ilimi to amma manzon Allah da yazo shi bayanin gaba ɗaya embryology yayi bayani gaba ɗaya an san embryology ko ilimin da ke bayani akan yadda ake samun samun da Allah ya bayani cewa qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقطعنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لا جماعة كنجي الشيء سامع سيبوت يمن وأن باب الشواء باب الذي مكان أكن صفر مني لا نمجي لكم صفر مني يا مجي ما من قالوا أنه تمتهي قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي وأحمد بن عثمان بن حكيم الأولي قال حدثنا محمد بن الصلت الكوفي قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب الكوفي عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إمام النسائي شمال مستى عمرو بن منصور النسائي يا قرأت الشي حديثي دشيد دشيد مال منسى أحمد بن عثمان بن حكيم الأولي سبي سنكرت الشي حديثي لقى محمد بن الصلت الكوفي شكم لقى مال منسى أبو كدينة يحيى بن المحلب الكوفي shi kuma daga wa daga aqa ibn sa'id shi kuma daga wani al-qasim ibn abdurrahman al-qasim ibn man ibn abdurrahman an abihi daga babansa baban abdurrahman shine wa abdullahi bin mas'ud an gani domin alkunyar sama kenan abu abdurrahman an abdullahi bin mas'ud رضي الله عنه قال إلى عبد الله بن مسعود ألا يقار مش الدايش مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه ولبا يهودي يا زوجي وجم من الله صلى الله عليه وسلم الهالي من ظن الله ينا بي وتحبن سلاماني قال يشي قالت قريش Qurayshawa sun ce ya qalat Quraysh sai Qurayshawa ta ce ya Yahudi ya kai ba Yahudi a haka ne ko inna hadha yaz'umu annahu nabi ya kai ba Yahudi ga wannan wai yana da cewa shi annabi kaga izgiri suke yi kenan Qurayshawan garin Makka kenan wannan abin ya faru da ana ina ana garin makka mun gane wannan ƙuraishawa suka ce ya kai ba yahudi wannan yana iya cewa shi annabi ne faƙala sai ba yahudi ya ce la'as'alannahu an shay'in la ya'lamuhu illa nabiyyun ai ko zan tambaye shi game da wani abu wanda babu wanda ya san wannan abin sai annabi sai wani sai annabi فجاء سيد حتى جلس حسيد يزونا فقال سيد يا محمد يا كي محمد قال بيدش النبي بني مما يخلق الإنسان مما يخلق الإنسان دقمي أجي هلتر مسوم قال في منظم الله يجي يا يهودي يا كيب يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة يو أي ذكر متاني ككب أنا سامد سوني تهنيا مني لا نمجي دقم مني لا آمش فأما نطفة الرجل أما لقم مني نمجي فنطفة خليظة kwayan abin nan ruwan maniyinsa ruwa ne mai kauri famin hal'azmu wal asabu don haka duk wani ƙashi na jikin ɗan adam da duk wata jijiya a jikin mutum to yana zuwa ne daga jikin maniyin ɗa namiji kun yi sabon karatu wa amma nufatul mar'a amma shi maniyin ya mace fa nufatun raqiqa ita kuma ruwan maniyi ne wanda yake tsinkakki mare kauri famin hallahamu waddamu to kuma daga jikinsa Allah ke halitta dukkanin wani nama da dukkanin wani jini da ke jikin ainihin wato mutum ina fata an gane faƙama yahudiyu sai wannan bayahude sai ainihin wato sai ya tashi ya tafiyarsa an gane wannan a wannan hadisi imamu nasa'i ya fitar da shi a cikin as-sughra haka nan imamu ahmad ya fitar da shi a musnad dinsa amma a isnadin sa qala abu abdurrahman imamu nasa'i yace عطاء بن سائب كان قد تغير shi wannan mai ruwaya aqa'u ibn za'id gaskiya ya canza ya yi ne ya canza da ake ya canza ma'ana akwai riwayoyin da ya bada a lokacin yana cikin hankalinsa tsufa bai same shi ba rudu ya sami ikhtilafi rudu bai same shi ba kafin ya zama haka akwai riwayar da aka yi a wurinsa wanda zai zama karfafi akwai wanda kuma kai riwaya ba da ikhtilaf bayan ya samu rudu to su waɗanda kuma riwayoyin su ba a karba malam kaji yadda malaman hadisi ke tantance abubuwa malam kisa malamai suka ce babu wani ilimin da aka yi wadata kamar ilimin hadisi wanda ake bin diddigi wajen tabbatar da ingancin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wannan magana ta Imam Nasa'i haka ta zo an gane wannan kuma wannan amana ta ilimi sai shi Ata'u ibn Sa'ib kana qad taghayyara haqiqa Ata'u ibn Sa'ib tabbas ya canza an gane wannan me ma'anan ya canza na'am ya samu hukun kwakwalwa don haka kai tsaye ba za a kai wannan riwaya tashi ba don haka wannan riwaya ce mai rauni kamar yadda imamun da za'i rahimahullah ta'ala ya yi ainihin wato ishara zuwa gare ta an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace shi yasa malam yake cewa wa fihi aqa'u ibn sa'id wa qad taghayyara bi akhiri a hadithin akwai aqa'u ibn sa'id wanda a ƙarshe ya samu me ya samu ruku a wajen riwayarsa jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani zaka jama'a kun ji wannan hadisi a a a kamar yadda ya zo Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan to sai mali ya shiga da cewa قال أو قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيغ ابن يزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم imam nasa'i yace ya karbo wannan littafi yawa ya karbo wannan riwaya daga wa daga malamin sa shine Muhammad ibn Abdullah ibn ibn oke ibn Bazi'in ibn Bazi'in ba Yazi'in kamar yadda fada ba ibn Bazi'in qala shi kuma yace haddathana Yazid wa huwa ibn Zuray'in shi kuma yace Yazid ibn Zuray'in ya bani ya bani labari ya karantar da ni ainihin wato wannan hadisi ina fata an gane wannan sai ya ci gaba da cewa قال حدثنا سعيد يشي مال سعيد يا كرنت من wannan hadisi عن قتادة شو قتادة ابن دعامة الصدوسي بابما لم حديثي كنا نقول اسم تابعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه وأنس بن مالك ألا يقار مش يده يا كرم سدس ولنا الحديث أن أم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم ما يذكر أنس بن مالك تاتم بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى من منامها ما يرى الرجل سوى مشي إلى أن تغير أبن جنمي جي جني أجم بچنسا sai mafarkin saduwa ko yi mafarkin saduwa me ake gani abin ake gani mani ashe mata ma na mafarki yadda namiji yake mene yake mafarki kuma a ga hadda ainihin wato مني يابتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يشير إذا إذا رأت الماء فلتغتسل idza ra'at al-ma'a faltaghtasim idan mace ta ga wannan ruwan mani to lalle ke wanka qalat ummu salama sai ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa tahyitu min zalika ni ko sai naji kunyar wannan tambayar sai ta ce wa hal yakunu zalika ya rasulullah sai ummu salama ta ce ya manzon Allah ashe hakan ma yana iya kasancewa kenan kaga ashe ba kowa ke yi ba hatta a cikin maza wani kawai zai balaga ne shi da sai mafarkin saduwa ba ana samu ko ba a samu ana samu wani sai bayan wasu shekaru ma ko bayan ya yi aure sai ya samu irin wannan kenan ba kowa ke samu irin wannan ba jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi sai ya ci gaba da cewa cikin cewa shin hakan yana kasancewa ya manzon Allah qala na'am manzon Allah ce i innama ar-rajuli ghalidun abyad maniyin da namiji maniyi ne wanda yake ruwa ne wanda yake mai kauri kuma fari kenan kaga ya canza ya kun wani kalan daban me aka samu an sami matsala an sami rashin lafiya وماء المرأة رقيق أصفر shi kuma ruwan ainihin wato ruwan maniyin mace ruwa ne wanda yake mare kauri an gani kuma rawaya famin ayyihi ma'ala don haka duk wanda aka wayi gari ya fi yawa au sabaka ko ya rigayi zuwa kana minhu shabahu to sai ya zama ɗan ko ‘yar ta fi kama da mahaifin ko mahaifiyar jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu da wannan hadisin hadisi ne ingantacce na sun sayi musulmi sai ne wancan hadisin da muka rata na baya jama'a hadisin aqwa ibn sa'id din nan idan muka le zahirin hadisin ya saba abin da qur'ani ya zo da shi haka ne ko bai saba ba nan yawwa Allah cewa yi an halicci ɗan adam ne daga mene thumma ja'alnahu nutfatan sannan muka sanya zama dubban mani na namiji da wace da mace fi qararin makin a wata matabbata kararriya tsararriya sai ke thumma khalaqana an-nutfata 'alaqa kaga da namijin da na macen daga ciki ake halittar mene gudan jini fa khalaqna al'alaqata mudgha gudan jini ya zama mene gudan tsoka fa khalaqna al-mudghata 'idhaman daga cikin wannan naman kuma sai mu halicci mene kashi fa katawna al-'idhama lahman shi ma kashin sai mu baibaye shi da nama duka da mene da maniyin ɗanami da maniyin wani ya mace kuma an sha'anahu khalqan akhar sannan sai mu mayar da shi wata halittar ta daban kaga wannan magana ce ta gaskiya daga waya daga Allah subhanahu wataala to amma kuma idan mun kalli wajehi na biyu ta fuskan ilimin kimiyya la shakka shi da ana mulmula halittarsa ne daga jikin wa daga jikin wa uwar da jinin jikinta da ruwan jikinta da jijiyoyin jikinta ko da komai nata wannan dalilin ya sa uwa ta fi ƙarfi a wajen ɗa fiye da uba da ka da ka saba wa mahaifiyarka gwara ka saba mahaifinka sau uku da ka saba mahaifiyarka sau ɗaya to gwara ka saba mahaifinka sau uku ku gane zancen ba ba cewa yake a saɓawa mahaifin ba amma muna duba mene girman abu saɓawa iyaye gaba ɗaya haramun ne amma da wani ya tambaye manzon Allah ya ce ya rasulullah man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati cikin mutane wa ya fi cancantar in kyautata masa wajen zamantakewa in kula da shi kulawa na ƙarshe qala ummuka ai mahaifiyarka sai mun zana ka cewa humma man sewa ki ka cewa ummuka mahaifiyarka ya ƙara cewa sewa qala yace ummuka mahaifiyarka qala thumma man sai sannan sai wa qala abuka ba ma abuka yace ba yace qala thumma abuka sannan kaga da sai daga sa kalman sannan wanda akwai me akwai jinkiri ko kafin akai da an ce sai aka ce sannan sai mahaifinka idan kaga uwa tana ninki nawa ninki uku shi yasa da Allah ya tashi bada labari ai da annabi sallallahu alaihi wasallam bayani sai ce inna Allah yanhaakum an uquqil ummahat uquqi al ummahat bai ce uquqil aba ba ba ku gane ba hatta wajen maganar cewa wa bil walidaini mahaifa guda biyu a waye haihu namiji ko mace ban ji ba malamai ka ce nan an rinjaye da bangaren uwanan ma sai ita ce haihuwan a cikinta idan ka ce alwalidai ne to uwa na gaban wane mahaifi in ana magana wajen tarawa da kulawa sai a ce aba'akum wa abna'akum nan ana magana wajen daukan ɗawainiya kuma ke shi za Allah ya ce wa alal mauludi lahu ga wanda aka yi wa haihuwa Allah ce wal walidatu amma su mata waɗanda suka haihu yurdi'na auladahunna kaga shi ma an shigar da mahaifi ciki ne amma asali wanda yafi karfi a ita ce wace uwa shi yasa an ka kuskura ka je ka auri ballagaza ka auri matsiyaciya ka gama yawo ka auri barauniya ka auri mazinaciya ka aure iga tsiyau billahi da ƴaƴan ka ta dinga zama kai addu'a kai addu'a ina an samu matsala jijiya da jini da tsoka da komai da jikinta aka gina halitta shi yasa ka duba da kyau kuma ka gani ko uba dan iska ne in uwa mutum ya kirki ce da izinin Allah sai ga ƴaƴan duk na mutane kirki haka ne uba ka bari amma duk kirkin uba malam idan uwa lalatacciya ce matsiyaciya ce wallahi malam sai ta gurɓata ƴaƴan sai dai wanda Allah ya so haka ne shi yasa manzo Allah ya ce ikhtaru li nuqafikum ku zaɓa wa dugon maniyin ku inda zai zauna ku zaɓa fa in lil irqa dassasu domin jijiya tana da nasu malam eh yadda aka ce ka nemi mace ta kwarai to ke ma sai kin darje a cikin maza ki nemi abocin addini shi ma ki aura ba mai kuɗi ba ba mai kyau ba ba mai ɗan dangi ba ba kaza ba kaza ba ki nemi abocin addini mun Allah ya riga ya bada ne ya bada ma'auni ko da ko bai ce ina son ki ba ki ce wani ina son ka da zamani suka sai a rubuta maka a waya ma a ce maka wani ina son ka a yi kuma ka hajji lamban waya da wasu ƙarin bayanai na wasu kalmomi masu ɗan daɗi ko yawwa abin da wani ke ta jira kenan har yanzu eh ba zan gaya ba ai kuma kaji ina ne tuna kai jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin zai ke samu dashi zaka jama'a kun ji wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai muka ga wannan hadisin da قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مال الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن شواء مال مينا مالا هناد الأنثري بضم مال مين إيه مال مين ينادي رواية كتب الستة قبل ina fata an gashi ma na imamu la imman eh hannad ibn sarid thiqan qala yace haddathana abdatu abdatu ya bani labari qala haddathana sa'id shi ko sa'id ya karantar da ni wannan hadisi an qatada shi ko na qatada shine wa ibn man ku dinga dan kiyaye sunayen mana yawwa qatada ابن دعامة السدوسي رحمه الله عن أنس شكما لك أنس بن مالك رضي الله عنه كل ورد شو ذاك أنا ba maganar ba a sa radiyallahu anhu ni ne mai faɗin radiyallahu anhu ta'ziman li sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam zaka duk inda ka ji an ambaci sahabi ko sai aka yi abubakar sai kace radiyallahu anhu ala ragami an fi wanda baya so da kuma ne aka ce umar radiyallahu anhu sai ce la'anatullahi alaihi akwai sai ko mabiya dinin shi'a wani duk sallah ɗaya in yi sai ya ƙi abubakar da umar da usman duk sallah idan ya yi to kaga wannan tsinanne ne da lafin hadisin manzon Allah man sadda afali fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in manzon Allah ce wanda ya zaki ta habbaina inuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen kirki tabbata a kansa Allah ka tsare mana imanin daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda an ummihi ummi Sulaimi daga mahaifiyarsa ita ce wace ummu Sulaimi Allah ya kara mata yadda annaha sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل لأن هذا شيخان كان يسير إني إياه an gani game da mace wacce ke ganin abin da namiji ke gani a cikin bacci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ra'at al mar'atu dhalika aw idza kunna idan mace ta ga haka ko ɗayan ku ta ga irin wannan faltagtasil to yalle ke wanka qalat ummu salama sai ummu salama matar manzon Allah ta ce أو يكون هذا يا رسول الله أشيء أنا يسام هكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يشي ماء المرأة رقيق أصفر مني يا مشي سنكتيني كما راويا وماء الرجل غليظ أبيض مني الآن نجي شيكما فريني لكوني فمن أيهما سبق دون تناشي يرقازوا أو على خير جاي يقول الشبه أنني أكتام كمن شيشينيا na kagan kana son yayan tafsirin kama da kai sai ka ƙara ƙwazo ka rika cin abubuwan da za ka ƙara maka mene yawan ruwan jiki ko eh kwarai da wanda yana da muhimmanci kwarai dan galibi za ka tadda abubuwan da ke sa sha'awa a jikin ɗan adam sauransu kayan marmari ne mu kuma galibi ba ma sha yanzu mutum sai ta fama da ciwo malam ya ta fama da wata matsala kuma wallahi rashin shan kayan marmari ne lemu nan da ka za ka dinga sha shi yasa kake ganin al'ada za ga mutane za su gida daga sai muke dan sai lemu to lemu yana da muhimmanci a rayuwarka wata rana mun zo karatu ko gobe in malam su janibi zo ba sai mu daura akan wannan karatun mu ci gaba insha Allah an gane wannan ne don haka lemu yana da muhimmanci ayaba tana da muhimmanci ga ɗan miji ballantana kankana kankana wa ma adraka ma kankana kankanan jama'a tana da muhimmanci a rayuwarka da rayuwar aurenka da ma na matarka musamman a samu kankanan nan malam a haɗa ta da kwafa a zuba mata madara a birge ta a sha to kai ma za ka birge kanka insha Allah ina fata an gane wani kwarai da gaske sannan zai ƙara maka kumari a jikinka zai maka maganin basir zai maka maganin wasu abubuwa da yawa a jikinka amma malam wani wallahi sai kai wata ɗaya misali ne ba ko ba a samu kuma sai muke zinga zuwa wallahi basir ya dame ni yau dole basir ya dame ka mana jama'a lemu yana maganin basir sosai akwai wanda aka kawo general din nan yana kashin jini an kwantar da shi a asibiti da irin basir na mai can baya ni na shi da riga ya tsanani ba ya zo asibiti kwanan sabi ana masa ƙarin ruwa ana ba shi magunguna wallahi abin ya tsaya wani ya zo kashi shi shi kai me haka a ji a nemo kankana aka nemo kankana ya ci kankanan da ƙwallon da ɓawon da kuma ya cinye ina tabbatar muku bai kai awa biyu wani abin ya tsaya cak ina fata mun gane wannan so akwai abubuwan da jama'a ba ka bukatar zuwa asibiti su waɗannan jama'a su ne ne su ne asibiti Allah ya samu gane su ne asibitin ka da haka ɗan leman nan ɗan kankanan ɗan samu leman kan naira hamsin kankanan ka ta ɗari ko leman ka na ɗari tun da yanzu abubuwa sun sun zama wani iri ko ɗari hudun ka ya ishe ka in ma za ka ɗan sayi ɗan abarban ka ta ɗari in za a iya yanka maka rabi in kuma ka tsaye zai ta ɗari biyu shikenan ɗan kwana ɗaya kwana biyu ya zama kana ɗan mu'amala da waɗannan abubuwan sannan malaria typhoid ta dame ka da sanyin mara da riƙewar gaɓoɓi bayan kana ciwo gwiwa kana ciwo ɓawon lemin da ka shanye kuma ka gayar sai ka busar da shi in ya bushe sai a daka a mai shi gari ko kuma kawai ɓawon lemin ka samu da fushin ruwa ko ka jika shi ka bar shi ya kwana da safe ka sha karamin kofi dai maka sha karamin kofi za ka ban labari maganin ciwon gaɓoɓi ciwon gwiwa ciwon menene riƙewan baya duka wanda izinin Allah zai maka wannan magani kenan kaga babu wani abin yarwa a ciki ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace eh lemun kwalba zai yi cutar da kai zai tada ulsa zai ƙara maka sanyin mara zai ƙara maka ciwon ciki zai ƙara maka dattin ainihin wato mara wannan shine abin da lemun kalba zai baka insha Allah kuma in kana da kansa a jin ko ciwon daji zai ƙara ciwon dajin ka dinga hauhawa yana haɓaka wannan shine abin da lemun zai kuma zai sa ka samu rauni a wurin iyali a raina ka a gida duk wannan yana da cikin abubuwan da lemun kalba zai baka idan kana shan shi akai akai saboda haka gayu ɗan samari a kiyaye lemun kalba neman roba ko ba muna kashe ku kasuwa bane abu da dan adam yana son shan zaki da maiko amma zaki da maiko nan shi zaka da kuna magana cewa za a sha maganin zaki da maiko saboda me illa suke da shi ba wanda ya hana ka shin zakin ka da maikon ka ka tabbatar kana shan abin da zai wanke shi misali in kullum zaka iya sha ka sha lemun kwalba ko ka sha coke yar bala'i kenan ai malam coca cola وما أدراك ما كوكا كولا كوكا كولا تلاقي مثل شر أبي شا والله ما إن كان إيرن سجن دك كي شا وني بي دنك أري مك أمارك كد أبو بوا شيء سا وني كي مثلا يوم يوم كوك زاجي نيم فما شيء ونجي ما في يوا ko ciwon mara abubuwa ne irin waɗannan to za ka sha din ka sha magani ka sha amma ka sha magani amma in ka san ba za ka iya shan maganin da zai wanke wannan abu to ka sha kawai shi yafi ka nemi natural drink ka dinga sha ka je mangoro ka je gida ba ta kace maka mango juice ko ma adraka ma mango juice eh akwai alheri a cikin wannan ko a maka fruit salad ko ka je ka siyo ayaba a dan yayyanka a gutsara a dan sa madara a yamutsa a hautsina ka zo kana ɗiban su gaba ɗaya kana sha da kankana da waye kai da kanka zaka je jinka zai koma malam kwana zai kana wani jinka ya dan luku luku malam gashi duk ya kwakwanta amma gashi ne yana fito yana nan tsewa yana karyewa to ai babu nutrients a jikin kenan ko Allah ya samu dace jama'a nan zamu tsaya insha Allah gobe akwai bayanin da zan zo in yi musamman akwai akan abin da ya shafi tsarin halittar da namiji a bisa tsari na binciken zamani x da y ko mu ji waye ne x waye ne y ya ake samun ɗalibi a wannan bangare ake samun ɗamaci insha Allah ta'ala zamu wannan bayanin kafin na gaba ina roƙon Allah ta'ala ya rasa mu a duniya da zakara Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya sa mu cika da imani abinda muka rasa daidai Allah ta yi tare a cikin lada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Wa'alaikun salam.